Wanga zango ne na biyar rukunin nasara a gona. Cika makon tarihi alfiya ta gudana. Shahara sanadin bugawa. nasara ta samu guna shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna haka mun kai ni da tola wancan lotan da kaina shi ya sa shi da jin bayanin an kamo ni da rana yanzu ya tuna sashe ni shawarar mu da ta'uwakana muka tafa ni da shi ta dariya ta ɗan gudana wani mamaki kumawa da ya sake zuwa a kaina aka ce in caji na firzin na nema na mugana na ishe shi a ofishinsa bisa tebur na gudana sai ya ce a shigo da ala aka min izini na zauna sai ya ce ala na waka ya haka ta faru kaina na yi masa fiɗar bayani daga farko har zuwa na shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna ya yi mini fata na kairi da du'a'i a wajena to ashe in caji na furzin na abi bai tukana na dawo za ni zauna sai a ce an zo kirana na dan zauna in huta in caji sai ya yi kirana furzin ta yi gasa suna so mu yi hira da su da juna in caji yana bukatar ya ji zance na da kaina ga tsararru 'yan uwana na shauƙi don mu zauna ga baƙi 'yan ziyara ba ƙauci kirana ni fata na a bari ni da tsararro don mu gana in tsinci abun bukata daga bakin 'yan uwana shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona bacin raina guda ɗai mai sanya bugun gabana ƙara don buɗe ƙofa ke juyan hankalina wai doka ce gurinsu a dare ne ko da rana shiga da fita ta ƙofa sai an doka da gunna daga an taɓa wanga ƙofa sai ta ja hankalina alamun aikin tsaro ne yasa haka ke gudana hikimar wai masu laifi ba su yin haka za su ɓanna duk mai aiki na laifi sanda ya kai sanina ba shi ƙaunar aiburin tuwo ko kuma ya gudana shi yasa suka doka ƙofa ko dare sa'afe da rana shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna in ka ɗauke wagga illa babu ɓacin rai a gona domin na samu kulawar mai tsaron ɗaki a gona wani mai suna da bello shi ya zammo hadimina sabulun wanka da omo da ruwan wanke jikina sun mana karabar karamci sanadin ƙaunar su guna wanka sai na yi sauƙuwa duka wayewa a ta rana gajarce manku komai wanshe ikare da rana aka mai ni a kotu ta aminta da mai belina a kaɗan ga zama a kotu muka je mutsumaye rana sai na samu uban gidana sani lawan mai gidana shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona na gaya masa can a jarum kwai sadaka mai gudana sadakatun jariyar nan ma'ila da mai gudana wani yawon rayayi ya shekara gunda kwana wani rikici na iyali ya shekara gunda kwana wani matsala ce ta aure ta kai shi wajen da kwana wasu ba hali na biyan ta'ara ya saka su kwana wani 5000 kadai ce ta hana a sake shi kana wani 10000 kadai ce ta zama shigurin ya kwana wani ko ajaka ɗari ne ya gaza ya biya ganina sai sani ya ce a kirgo adadin saba'in azana shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona zai biya musu duka tara su baro jarumu da kwana haka kuwa an kai da yardar Allah mai taimakona aka sai jallabiyoyi aka babba su da rana aka sallamu kowannen suwa sanadin sadakar ganina daga nan muka mai da komai mai iko da rana naga al'ajabi a jarumma da ya shallake hankalina a awa ashirin da hudu da na yau a gidan kasona na lakanci zubi da tsari na gidan farzan da kaina rukuni-rukuni na ɗakin na tsaron laifi ganina har da bip a jarin rukunin manya a suna shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona bigiran aja mai mukami komai matsayi kamana sanata dan majalisa ko rankin tsohon gwamna kasaitaccen siyasa komai shahara irina ba a so a haɗa suwa da waɗancan masu ɓarna tsoron da ake ta ɗauro da akwai mai yin haƙona kayo mulki a baya wani na haushin kakana polis ne mai mukamiya ka hore su da kuna to da zarar an haɗa su fansa za ta gudana shi yasa aka yi special da special da irina sannan kuma na ga ɗakin baƙi farkon zuwa na shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona inda an kamar bici baki kan goma a kai su rana daga nan kuma sai a ware kowa gurbi ya kwana farko da shigar ka jarum sai a kai ka a ɗauki suna sannan kuma sai a tuɓe maka kaya a duka adona da waya zobe agogo da kuɗi duka baka kwana daga nan sai an rubuta su a fayala a adanna da shigar ka waje na wados sai a tara ku a rana sai a bi ku da tambayoyi mai ya kawo uku da kwana ni abin da ya sa ni kirma ba ƙarya a sanina duk abin da ya faru nan gunga sai a feɗe shi a baina shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona ta makara an yi asiri na hannun karya a baina na ji wani ya ce kisa ya yi aka kamo shi da rana wani ya ce amurobi suka yi ɓaci na rana wani an kamo shi ne don fi'aɗan yara ƙanana wani ko wannan ya aika wani ko ya yi soja gona wani kuma ɗan gida ne ko ya fita in ka zauna kan mako ko wata ɗai zai komo gun ya kwana wani sane wani bijiya wani sungume da rana ni da na ɗauki sata sunanta guda na rana to ashe ta karkasu ne rukuni rukuni ajina shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna da akwai 'yan sibirayye masu sunguma ko da rana da akwai kuma masu wafce bainar jama'a da rana aka rukunin masu sane masu turmutsutsu a baina da akwai mai bi na mota daga baya ya shuka barna sai ya ce kwainan ya sauka sai ya ɗauka ya ajina da akwai masu asiriya sai idan ya ɓaci na rana da akwai mai haurarinka ko ciki na dare ko rana kowa aka tambaye shi za ya bayyana ta saɓarna wani in yake an buge shi take sai ka jiyo bayana sannan kuma can a gefe mai aski talakwabona shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona ba ruwa ba sabulu ko aka askin nan da rana mai aski sai ya duba sai ya ce ma'alan ka zauna firzin taiga ya ce mai a'a ai ban da nina alfarma ce ta waka ta kai na gurin na kwana alfarmar da ita waka ta hana a ci zarrafina don an tambayi kowa hujjar zan koya kwana ni sai aka tsallake ni don sassauci a gona da yamma ta yi daidai karfe hudu da rabina sai a kora su a ɗaki magarbi isha a can na ni ko bisa alfarwa don tausata da ƙauna shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna nan za mu yi magariba mu yi isha'i da juna daga nan sai kai ni daki ɗakin ba a na kwana in na so in yi barci da akwai fagado na kwana in na so in yi taɗi sai nema abokanai na burin su su ji a gare ni buri na su yi bayana na ji labari na laifi da ya saka jimu a kaina na ji sirri cikin barayi da ya kada 'yan cikina wai ashe ita kanta sata bisa kaidin lokacina mai yin sabe na sata wai da rana yake gudana lotan da kamar gidanci ya tafi nema da rana shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona sannan zai nemi kango ya aje wifon da rana karfe ɗaya duk suna gunga biyu na yi sun wakana sai su fantsama operation zuwa uku da dugwanna kan asubahi ta fara kiran sallar gwanina sun yi har sun ƙara aiki fataken dare sun yi ɓarna suka ce su matsalar su a gida in sun wakana mace mai shayar da yaro suka ce ita ba ta kwana barcin ta rabi da rabi ba wuya ta a tashi arna suka ce mace matsala ce daga ɗan motsi a baina yanzu ta kurma ma ihu jama'a su fito a baina shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna ko da kuwa kai a takin da abin harbi ka auna ta razana ta yi ihu ko ka tafasa ko ka ƙuna suka ce namiji abunsu kyanwar lami da rana suka ce haushin karewa bai kai mace ba ajina labarai ba iyaka wasu na manta a kaina in kana biya mai karatuwa an saki beli a kaina daga sanda aka yi kirana zan je kotu da rana ba ana latti da fashi balle in saba rana tun jama'a na raka ni har ya zama sai ni da kaina daga ni sai kuma garanto da ya sa hannu a kaina shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona sai kuma lauyan wajena mai kare ra'ayina mu uku mun kai ta jele haka shari'a da ta kwana ba a kai ƙarshe ba kana ba a yau ba hukunci kaina da haka komai ya watse sun cika buri a kaina daga baya na san dalilin da ya ja ɗauri a kaina lokacin da aka yi mukaluwa masana suka tauna kana a gidan mumbai ya haus aka ban faifan bayana mai ɗauke da dukka kullum da aka yi kanmu a baina marubuci na mukalar abu dalla furafu na gona waya ashe mun goyi baya wansa ne lawan na gona shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona muka tattara gangamin 'yan wasan hausar garina sannan muka gwama murya muka yi waƙar gwanina muka mai bai'a da waƙa sanadin haka 'yan uwana fulogan gwamnatin can suka sa a saka mu rana falala ta zama a jarum ilimi ya samu gona sanadi na zama a jarum kukutar wasu sanadina sanadi na zama a jarum daraja ta daɗa gudana inda nan nufi in ishewa na kasa isa da kaina sanadin aikin jarida ko ina su jiyo amona bbc har da jamus murya ta faransa ɗina shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna murya ta amurka can ma sun bayyana cin amana hakali da shifi jarida a su shema su kai bayana ƙungiyar kare haƙin nan hukumar rai ta ikana daraja ta sai ta ƙaruwa har idanun mai kiyana waƙar da muka yi ta ƙara hasbinallahu da gunna tsangayar kura alaika tawakkal na da gwanina dan habiza walle-walle suka fassara kudirina suka bayyana alkaba'in manyan maciya amana suka runguza masu mulkin ƙarya bisa cin amana wasu sun ƙarke da ciwo na gila ko da rana shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona wani inji ya cire mai yatsu da tsaka ta rana wani ko child abusing na aka iske na a baina an kama wani da mace da azumi don kiyana wasu sun rasa martabarsu da mukamansu da rana kafin waƙar ta ƙare ban gaida maza na zana su babu yama a haman da adamu kirfi na gona sadi sidi sharifai da bashiru na ɗan da gona rabi'u ta kalafiya sa'ija gora kwanina kafin rufe wagga waka zangai da jinin gidana 'ya'yan alhaji ladan mahaifi a wajena shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona alhaji tijjani ladan mustapha ladan yayana dan husaini jini na ladan nasira ladan yayana abubakari na ladan sai shehu kani gurina habibu da ibrahim da husaina kani gurina barayin mata na dawo lantana faɗi ma'antina sai halimatu sani ladan da ummal ina sai aisha sani ladan da banta cikin jinina da khadijatu sani ladan hawa'u cikin jinina kalatu masani ladanna da lubabatu a jinina aminatu sani ladan to kun ji tsakan uwana shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona yara na a cikin sowa sagir lalai ya guna sanin baba na waka jallawa cikin jinina ga mafita hula faziye isa da sa'idu guna baba da yana cikinsu kwanciya tashi na kwana kafin rufawan gaba biya ba in ambaci malamai na malaman ilimin karatun ƙura'ani kira a gunna har da malamin hadisi da nasirar annabina malam muhammadu sani ɗan sokoto malamina allah ka ji kansa malam sanadi na sa'illimina malam umar faƙihi ɗan sokoto malamina shahara sanadin bugawa nasara ta samu gona rukuni a cikin rukunai cika mako na bayana rukunin nasara na zana nasara ta samu gona alfiya ta wakana nasara ta samu gona rukuniya cikin rukunai nasara ta samu gona na biyar na gamo bayana nasara ta samu gona shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna shahara sanadin bugawa nasara ta samu guna